أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنها لأحد الكبر نذيرا للبشر وبنجي تبارك وتعالى رقاقا أمنا cewa ita wutan nan innaha ita wutan nan da aka yi magana wanda aka gaya ma shi walid ibn al-mughira cewa ai mala'iku wanda za su fara tsare wutan nan goma sha tara har shi yake cewa a bar shi da mala'ika sha bakwai Allah ce ina wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum har zuwa ƙarshe Allah ya ce to wancan abin da aka faɗa a farko kalla innaha laza ai innaha la'ihidal kubar ita lazaɗin nan da aka faɗa tana daga cikin manyan wurare na zama na wuta wato babba ce daga cikin wuta ɗin ba ƙarama ba ce saboda ita wuta ɗin hawa-hawa ce kamar ita darakat ne maimakon aljanna tana darajat ita ko darakat je innaha la'idal kubar nadhiran lil bashar kuma ita wuta ɗin nan gargadi ne wannan magana da ake faɗa game da wutar da aka yi magana to nadiran gargaɗi ne ake yi lil bashar ga mutum kowanne irin mutum ana yi masa gargaɗi ne ya yi nesa da wannan wuta ɗin kashi abinda zai kai shi a cikinta Allah kiyaye mu لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar liman sha'a minkum ga duk wanda yazo daga cikin ku ya ku mutane da aljanu an yataqaddama to shikenan yayi gaba gaba yayi ayyukan kwarai yazo kusa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aw ko ko yata'akhkhar in yaso yayi baya baya mana ya zama nesa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an dai ji mutum da ya ji wanda ya aikata alheri zai ga abinsa gwargwadon abin da ya aikata kuma an lillinka masa ko wanda ya aikata sharri zai ga abinsa wato kamar dai Allah yana nuna muna wa man sha'a falyumi wa man sha'a falyakfur inna tadna lizzalimina naran hada bihim suradiquha kamar ana nuna mutane wanda ya so shi kenan ya imani to wanda ya so kuma kare imani wannan kamar ba wai an nuna karkai imanin ba ne a'a tun da dai an yi ta wa'azi an yi ta wa'azi to shi kenan haɗe na hun najalain ga hanya biyu nan man sha amin kuma ya taƙaddama mutum ya so ya zo gaba gaba ya zo ya biyo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam au koko in ma ya so ya ta'akhar ya koma can baya ya yi nashi gefe kada bai annabi ya je lahira dai zai gani kawai كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة kowace rayuwa kullu nafsin don an je lahira din kowace rayuwa bima kasabat rahinatun kamar ginginanniya ce ga abinda ta aikata da an je lahira kowa cikin aljihunsa ne zai sauka ka sayi masauki ka sayi gidaje ka sai abinci komi da komi dai ka saya ko dai ka sai na kirki shine ayyuka aljanna inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ko kuma mutun ya sayar da rayuwarsa wa shaydan istawada alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah آه وما يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا duk wanda shedan ya zamo shi ne abokin zamansa wannan kam ai bai samu abokin zama ba to in an je lahira kowane mutum yana cikin abinda ya aikata yana jingine wato ko dai abinda ka aikata din nan in mai karfi ne na kirki ne kana da majingini mai karfi na kirki wanda ba zai faɗo ba ba zai karye ba ba za ya ruɓa ba ko da yaushe dai kana jingine da shi alherin da mutum ya aikata na'am in ko mutum ya jingina da mugun aiki to dama mugun aiki bayi da karfi ba wani abin kirki ba ne Mm.
saboda ga da an je zai rizga shi da shi a wuta kenan fanahara bihi fi nari jahannam Mm.
Allah ya kiyaye mu Amin.
kullu nafsin bima kasabat rahinatun sai dai ga wanda za a ɗebe
إلا أصحاب اليمين illa ashabal yamin amma sai dai wanda suka zama ma'abuta karɓar littafin su ta hannun dama su kan kami aje lahira tun daga duniya za su ga alama tun wurin mutuwa za su ga alamu mala'iku za su same su to yana cikin rashin lafiya mala'ika sai ta zo ta gaya masa ka gani wane za mu karbi rayuwanka yanzu za ka mutu amma kaga in ka mutu din nan za a kai ka aljanna kaga sai a nuna mai samfur din aljannarsa to wannan sai ya yi ta murna ya yi ta murna ya ga fuska sana kyalli kama yana murmushi ma hankalinsa ya kwanta Mm.
to su wannan tun daga nan su kan ba sa cikin wahala illa banda ashabal yamini wanda za a ba littafin su ta hannun dama to amma man utiya kitabu bi yaminihi wanda aka ba littafin sa ta hannun dama shi kan fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran ba wahala ba dadewa za a yi masa hisabi kuma hisabin wanda babu wahala Allah ya sa muna cikin su Amin.
illa ashabal yamin في جنات يتساءلون عن المجرمين fi jannatin yatasaalun anil mujrimin su ashabul mujrimin din da aka ɗebe suna nan suna mutuwa za a sa su fi jannatin a cikin aljanna wato aljannatai Na'am.
wanda shi aljannar ita ma hawa hawa ce darajat ce sabanin wuta take darakat ita wuta wanda ya fi zama ƙasa ya fi shan wahala ya sa munafukai za a ce inal munafiqina fi darkil asfali minan nari Mm.
su ne rufi na ƙasa ƙasa ga wuta fi jannatin za a sa cikin aljanna kala kala ya ta sa'aluna suna tambaya juna anil mujrimin suna tambaya wa miyagu mutanen banza wanda suka zauna da su a a duniya dan mujrimu suna ne na kafiri duk inda ka ganshi sunan kafiri ne نعم asalinsa amma musulmi na iya daukar haka nan in yayi laifi wanda zai iya kai shi wuta amma shi musulmi ba dauki- ba zai dauki sunan kafiri ba ko mushrik نعم.
musulmi ba zai dauki wannan suna ba mujrim nan gama gari kafiri sannan mai bi masa sai sauran musulmai ko wanda suka zama munafukai ko wanda suka zama masu manyan zunubai to kowannen su dai su kafiran dama kumniya ne na shiga wutar tun da wuri munafukai su ma kumniya ne wanda za su bi ma kafirai su ma za su dawwama inal munafiqina fi darkil asfali minan nar din su ma za su dawwama sannan sai masu bi musu sai musulmi wanda suka yi zunubai wanda za su iya kai su a wuta Allah ya kiyaye آمين idan suka suka shiga wuta din nan su yan aljanna lokacin suna cikin yan aljanna مم.
yatasaaluna sai su dinga tambayan junan su anil mujrimina ga irin waɗancan mutanen da suka zauna da su a duniya masu laifi Mm.
da wanda ya ce a wane wa ina abokinmu wanan nan da yake jawo ta jawo hankalinmu mu je neman matan banza ko mu je mu yi sata ko mu je mu yi- mu sha giya ko mu je mu yi kaza wa ina abokin nan namu wanda in mun ce lokacin sallah yayi shi bai damu ba ya? ai shi na wuta shi na wuta eh ai tunda ba gan shi ba duk wanda ba gani a nan ba sai a su zagaya su zagaya babu shi aljanna babu labarin sai shina shina wuta wannan ne za su kira su yatasaalun suna tambaya to tambayan da za su fara yi tukuna za su fara kira su ‘yan wuta ɗin ‘yan aljanna wana da ashabul jannati ashaban nari an kad wajanna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan Mm.
qalu na'am na'am su ‘yan aljanna suna cikin aljanna Allah ya sa mana ciki a lokacin Amin, ya Rabb.
sai suna tambaya ba su ga abokaninsu ba da suka saba da su a duniya saboda tun da wurin hisabi za a fara magana a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun mutanen banza ya za ku zo ku shiga cikin mu kai ku koma na ku layi mana ku ku koma na ku layi to sai yan aljanna sai su kira yan wuta wane wane kowa ya san sunansa sai karba wane eh, wane eh. kai mu ga mu aljanna alhamdulillah alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu wa arsalna al-ardha natabahu min al-jannati haythu nasha Mm.
fa ni'ma ajrul amili wallahi mun gode mu duk abin da aka ce za a ba mu an ba mu har abin da ma ba mu tunani mun gani a ƙasa to wai ku fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ku abin da aka yi muku magana na ka gaya muku a duniya cewa za ku sha wuta za ku sha kashi a wuta za ku sha kuna da babbaka da tasko kun samai can su ɗan wuta sai ce kalu na'am ce kwarai kaga sun tambaya kenan kuma an gwada musu su kenan shine fi jannati yatasaaluna anil mujrimina ga waɗannan miyagu din nan ko dai su zama kafiran masu dawama ko dai su zama musulmi masu manyan sabo wanda suka ci rashin sa'a suka shiga wuta din ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين زاز تنبيسو suna tambaye juna su yan aljanna anil mujrimina to sai ce su masu tsaron wutan tukuna su ma sai sun yi tambayan su tukuna Na'am.
kaga su yan aljanna sun tambayi abokaninsu da suka sani ko wanda suka yi kafirci an nuna musu suna wuta ko wanda suka yi kaba'ira wanda ba su samu gafara na Allah ba su ma sun tambaya an nuna musu suna wuta to su ko ayarin gaba daya idan an tambaye su ma salakun kun fi saqar me ya kawo ku a wuta wannan tambayin da mala'iku za su yi masu sannan su ma yan aljanna suka samu suka shiga sun riga sun san laifukan da yan wutan suka yi ba su samu sa'a ba da suka ci rashin sa'a suka shiga wuta sai su tambaye wane ku ne a wuta eh ku ne to ma salaga kun fi saqar waya akai kuma kuka zo wuta dinnan ku ashe ba ku ne muka tai muku wa'azi ba mu aza ko kun canza hali ko kun gyara alu ce lam nakum minal musallin ai abin da yasa mun yi batan kai ne ba mu zamo cikin ku masu yin sallah ba kaga masu sallah aka ce saboda haka mutane wallahi mu mai da hankali game da sallah din nan Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu imaduddin sallah ita ce gimshiki na addini a ɗaki da aka ce ga katon gimshiki a shi a ɗaki to da an cire shi fa in dai ɗakin nan an yi rufi da gimshikin nan to ɗakin zai faɗi نعم kuma duk ɗaki ba rufi kaga babu zama kenan a cikin sa نعم lam naku minal musallin wa lam naku nudimul miskin kuma ba mu ba zamu cikin masu sallah ba musulmi kuma bayan musuluncin ba mu yi sallah ba can su suke faɗa ba wa lam naku nudimul miskina ba mu ciyar da miskinai ba lokacin da waɗansu suke ce a taimaka musu a ta ah to ba ku zuwa ku nemo mu ma rana muka sha da muka sha rana ku je ku sha wala a kawai za ku zauna kullum a baku a baku ai a basu lisa'il wal mahrum Hmm.
wanda ya roƙa shina da haƙi a bashi yan akwai a bashi wanda kuma bai roƙa ba shi ma shina da haƙi in an gana da bukata a ɗiba masa amma wannan kuma kare ya sa mutum ya zama battal inna allaha la yuhibbul battal Hmm.
Allah baya son mutumin da yake zaman banza kullun shi dai a bashi kullun shi dai a bashi Allah baya so haka نعم sannan manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace yadul uliya khairun min al yadi sufla hannun sama mai bayarwa kenan Mm.
yafi hannu na ƙasa wanda ake bayarwa akwai manyan malamai da muka ji tarihin su wanda ko abu zaka basu na'am su ba za su yadda ka basu ta hannunsu ba Mm.
sai dai ka ajiye ƙasa su ɗauka Allahu akbar amma ka ba su su ɗauka a hannunsu ba su yarda ka domin in ka je ba su hannunka shine sama kenan na'am su ba su ba su yarda da wannan walam nakun nudumil miskin an ce akwai wani mutum wani sahabi samari hakan nan duk annabi zo sai ya same shi a masallaci zaune sai annabi ce kai baka zuwa ka nemo abu kullum kana masallaci ai al- Allah ya ce ah, in kun kare sallah fantashiru fil ardi fa idza qudaytu salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kun kare sallah afu ta mana kai fa idza faragta fansabu ila ruka fargab ka tashi ka je ka nemi arzikin Allah mana kai kullum kana masallaci ina ka halam ina ke samu amince ya rasulullahi ina wannan uwa naushe yake bani annabi ce to dan uwan nan da yake baka yafi ka Allahu akbar wanda yake baka ya fi ka saboda haka kullum a baka kullum a baka wannan bai yi ba kuma ba dan adam wanda yake hankulin bani bani Hmm.
shi Allah shi kawai yake jiran neman kullun shi fushi yake da kai ma in baka roƙonsa Ah, walam nakun dimul miskin wa kunna kuma ai mantawa kuka yi ku da kuke tambayar me ya kawo mu a wuta din su suke faɗa su yan wutar Allah kiyaye mu mun zamo nahudu muna kutsawa cikin maganganun banza ma'al kha'idina tare da masu kutsawa din nan lokacin da waɗansu suke sallah muna dariyansu lokacin da waɗansu suke azumi muna dariyansu Mm.
lokacin da waɗansu suke ganin ai abin da yake wayewa yanzu ka waye ka je ka yi zina ka yi lalata shine wayewa wanda ba irin wannan neman matan banza hulɗa da matan banza shi bai waye ba suna dariyan mutane suna kutsawa dama Allah ya ce wa kan nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatul lahi kufaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi Mm.
in kaga mutane sun zauna suna waɗansu maganganun banza suna kutsawa cikin ayoyin Allah kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un kaga suna haka to shikenan ka tashi kar ka zauna cikin su fa in ma yamsi annaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin na'am in ma ka zauna ka gane cikin su kake kar ka koma zama ka tashi ka bar su din nan na'am Allah ya riga ya hana to su ko ba su bar mutanen banza ba suna tare da su wa kunna na hudu mun zamo muna kutsawa cikin maganganun banza muna dariyan muminai muna dariyan bayun Allah in masu zikiri ne ana dariyan su an mai da su mahaukata ana dariyan su wa kunna nukadhibu yawmiddin karshen ta ma mun zamo irin wannan rana ta sakayya har muna ganin kamar ƙarya ce inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqinin su suna ganin kamar dai ba gaskiya bane kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin hatta haddai yanzu atana al-yaqin ga gaskiyar ta zo muna gaskiyar shine sun mutu ga wutar sun gani Mm.
ga su ramin wuta ga su a cikin wuta balbal tana ci shine suke wannan magana magana da ba ta da wani amfani wurin su yanzu kam hatta a tani leƙin فما تنفعهم شفاعة الشافعين fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to suna nan a cikin wuta za a zo a ceci waɗansu a fidda su wato ceto gaskiya ne in ka ji mutum yana musun an- a- ana ceto a lahira to wannan dai ko dai jahili ko kuma mai gaddama نعم amma ceto har ma manzo Allah ne cewa shafa'ati yawmul qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min aliha ceto na da zai ranar kiyama gaskiya ne wanda bai yadda ba- da shi ba ba zai samu ba annabi shine farkon wanda zai ceto sallallahu alaihi wasallam sannan annabawa su yi shafa'atul kubra wanda zai yi shine ai ceto a zuwa yi hisabi مم.
idan aka yi aka jibga yan wuta wuta yan aljanna aka jibga su aljanna za a zo a sake ceto surorin qur'ani za su yi ceto kamar irin su bakara yasin su tabara duk annabi ya ce za su yi ceto مم.
annabawa manzanni za su yi ceto sahabbai za su yi ceto waliyai za su yi ceto kai akwai sahabin da annabi ya ce wa ma za ka yi ceton jama'a kamar yawan gashin dabbobin wani kabila الله أكبر annabi ya gaya ma wannan sabi usman ne annabi annabi annabi annabi yake gaya wa haka yace za shi ce to yawan gashin adadin wannan kabila din nan to kaga ce to yana da yawa kenan Na'am.
to shi dai wanda kaga an ce ta to ta baci wurin sa Mm.
ai ce ton bai da dadi duk wanda kaje ce to Allah ya ji a belo shi ya shiga hannun masu kamawa kenan saboda haka farko abin da ya kamata ka samu ka wuce tukuna Mm.
amma ba mai wucewa sai annabi Muhammad ya ce to Sallallahu alaihi shi kan cetonsa din nan a sa an yaba azkar buka maqam mahmudan wannan ceto na annabi kowa ma sai- har annaba sai sun shiga ciki fa Na'am.
don hisabin ma yawma nad'u kullu unasin bi imamihi sai annabi yayi wannan ceto sannan za a yi wa urdu ala rabbika saffat da karji tumuna furada kama khalaqnakum awwala maratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum duk dai wannan duk kame a yi shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto na fari to an zo an yi ceto masu imani suna cikin wuta wa- ma- masu dan sauran imani wanda suke cikin wuta annabi zai zo ya cece su za a gane alamunsu ta wurin alwala sun sha kuna sun sha babbaka sun sha duka sai annabi ya zo yana tsamo su yana tsamo su yana fudda su sai a fudda su daga cikin wuta sai a bar wasu to su wannan za a bari su za ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenan ceton masu ceto bata amfane su ba Mm.
ko ko su yan aljanna wanda suka yi tambaya anil mujrimin da suka yi tambaya sun ga an dawo da wasu aljanna Sai, to fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi to suke nan duk ceton masu ceton nan da aka yi aka ceto waɗansu suka da aljanna su ceton bai amfane su ba la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada Mm.
in dai an same ka da kalimar la ilaha illallah muhammadu rasulullah Sallallahu alaihi wallahi komi ta daɗe sai ka fito daga aljanna Mm.
komi ta daɗe amma shigan ne malam ba daɗi Na'am.
ba daɗi amma da ba shi ba shafi'in فما لهم عن التذكرة معرضين fama lahum an tazkirati muridin annabi Allah ya gaya masa ci a bin mamaki wai duk wannan magana da ake faɗa su yanzu kafiran nan na makka mushrikan larabawa ya gamata su ji waji mana su dawo su biyo ka ya rasulullah fama lahum ya same su an tazkirati ga irin wannan wa'azi da ake yi mu'ridina suna kau da kai gare ka wa'azin da kake musu ba sa ko zowa wurin ka din nan balle su saurara me za suke kau da kai ga abin da kake gaya musu din nan كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرد من قسورة يا يا سنا kaucewa ga kiran da ake musu annabi sallallahu alaihi wasallam har kasuwa yake shiga sa mutane suna sai da sayarwa sai ce musu kulu la ilaha illallah tuflihu ku zo ku baɗi kaliman shahada ku zama musulmi ku zamu aljanna haka yake ta yi akwai ma wani mutum wani bayahude wanda yana du- yana zuwa yana gaida annabi lokaci bayan lokaci sai ga dan dibi lokaci annabi bai gan shi ba ya tambaya annabi ce ah shin ya mutumin nan na daina ganin sa ce ai ba shi da lafiya annabi ce mu je mu gaida shi kaji bai hude ba Na'am.
amma annabi ce aje a gaida shi ba mu mu zazzage shi ba tun da bai hude ne mu je mu gaida shi annabi ko ya tafi da rakiyar sahabbai aka je aka same shi eh, cikin rashin lafiya kamar yama yana batun ya mutu sai annabi bayan ya gaida shi ya ce malam ka faɗi la ilaha illallah in cece ka ranar kiyama نعم kaga ceto kenan مم.
shi tun a duniya kenan gashi an gaya masa to sai je a- a Muhammadu Abul Qasim ya ce ya Abul Qasim tun da lokacin bai da Rasulullah din bane amma yana zuwa yana annabi hidima sallallahu alaihi wasallama sai ce ya Abul Qasim yanzu na rayu dadewa duniya yanzu ina batun in mutu na san zan mutu yanzu ban dadewa wannan rayuwa ta ga alama ta kare ai kila gara in mutu cikin addinin da na yi wa aiki ya fi in mutu cikin sabon addini da ban ko samu yin aiki ba tunda in na mutu na mutu yamti a cikin sa ban yi wani ibada ba sai ja ba haka bane zan je ce gaban Allah sai faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadan kabe annabi ya tayi sai mutumin ya rasu الله sai أكبر manzo Allah ya fito yana murmushi ya rasulullah ka je gaida mara lafiya kada kana mu zai ce ai ya rasu ne Ah, to ya rasu kana mushi ce na gode ma Allah an- alhamdulillah alladhi anqadha bi raqabatan minan nar Allahu akbar.
na gode wa Allah da ya tsamar da wannan rayuwa tana batun fadawa wuta amma na- Allah ya tsamo ta ga fada wuta saboda ni Mm.
wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha Mm.
sallallahu alaihi wasallama Sallallahu alaihi wasallam.
to fama da mafin shabadin shafi fama da antar kimuridin yasa suke kaucewa ga wa'azin da ake musu dinnan ka annahum humurun mustamfira kaga shi wannan ya karbi kiran annabi kenan Mm.
to ka annahu amma su sauran mushrikan larabawa sun ka annahu kamar dai su sun zama humurun kamar jakuna Mm.
mustamfira wadda aka kore aka kora kuma da aka kore ta din farrat ta gudu min kaswara saboda miyagun mugun zaki ya koro ta Mm.
ka san jakuna a daji suna kiwo suka samu zaki ya zo ya hirgita su idan suka watse fa za su watse suna gudu suna zazzare ido kowa dai gudun dai fitar da yake yi neman mahita yake gudu babu kakkautawa babu juyawa babu sauraron mai shi na gamu da mai ni a'a An- Allah ya ce wai me yasa suke gujewa gurinka kamar dai muhdiina ila da Mm.
kamar wancan da aka ce famalin ladina kafaru ke balaka mudiyin an yamini wa an shimali izi ya suna gujewa wurin ka ya rasulullah in mun dauki mudi wurin gujewa to sai daidai da wannan kenan kannahu hurun musafira su dai ga sunan kamar jakuna wanda suka warwatse suka gudu farrat ta gudu min kaswara saboda wani gawurtaccen zaki wanda ya koro ta بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة bal yuridu kullu imri'in minhum an yuta sufan munashshara to wai ya akai suna kaucewa har yanzu ba su shiga musuluncin nan ba dan surar da da ba mun san surar makka ce نعم to hanga suna ta shudewa din nan ba sa so ji maganar annabi ba sa so ji annabi ya musu wazi duk annabi ya faɗa ce ƙarya ne ƙarya ne to abinda shi Walid ibn Mughira ya faɗi ya riga ya faɗa abinda sauran jama'a suka faɗa sun riga sun faɗa su Abuja duk sun sun riga sun faɗi abinda suka faɗa sai suka dawo sai suka ce kai mu dai yanzu ba mu yadda da kai sai ka hau sama ka je wurin Allahnka ka je sama da ga su kamar suna to tunda an ce al'arshi na sama to kamar su sun kafirai sun dauki kamar hakan kenan مم.
kuma in ka je saman ka dawo walam numin luruki ya ka hatta tunazzila alaina kitaban na qara'u مم.
ko ka je saman ka dawo wallahi ka ji ba za mu yarda ba sai ka zo mu da da littafi wanda za ka karanta mana ka zo da wasiƙa daga Allah zuwa gare mu sannan mu yarda da cewa Allah tabaraka wata'ala ya aiko ka Allah ya ce a to bai ishe su ba na sauka musu alkurani ga yana ai wasiƙa ne da gare ni suka ce a su ba ka suke dubi ba su dai za su musulunta amma sai Allah ya kawo wasiƙa buɗaɗɗiya an kowa na cikin gidansa kwance da dare sai kawai ya ji wasiƙa dif an jeho masa ya buɗe ga wasiƙa daga Allah zuwa gare shi shi wane in abu- Amru bin Hisham ne daga Allah zuwa ga Amru bin Hisham ina so in gaya maka Muhammadun nan ni na turo shi fa ka yadda da shi shi ma Walidu Mugira a turo masa tashi su ma duk dai kowa da kowa a turo a turo masa tashi bayan can sun ce ba su yarda sai annabi ya tasowa musu matacci tukuna iyayensu fatu bi abaina in kuntum sadiqina kuma sun gaya masa cewa ah, wa kallama wata washe na alayhim kullu shay'in qubala ma kanu liyuminu illa an sha Allah ba su imani duk abin da sai dai Allah ya riga ya so sai Allah ya ce ah to ayatma kullu mri'in minhum yanzu wa kansu ta kai kowanne mutum daga cikinsu son yake abin da yake so an yi wuta a kawo masa sufan littafi wasiƙa munashara a warwatsa ko a bashi tashi sannan zai imani to inda haka suke nufi ko da mun ba su takaddar i- kai baka ishe su ganinka ba su yadda manzon Allah kake ba shekara arba'in a jikinsu baka taba magana cewa Allah ya turo ka ba su suka ce maka al'aminu mai gaskiya to ku- sun ba ga sunan mai gaskiya to shi nan shekarun nan duka baka taba yin ƙarya ba sai yanzu za ka yi ƙarya kuma in ka ta yi ƙarya kuma ka yi wa Allah ƙarya subhanallah to shikenan haka suke nufi kowa sai an bashi littafi ko wasiƙa daga Allah zuwa gare to ga zungureruwar wasiƙa buɗaɗɗa Qur'ani daga Allah shine muka kuma kaji sunan wasiƙar tun farko alquran kuma kaji sunan abin da aka fara so ka ikira karanta ka gusan wasiƙa ce kenan daga Allah no.
ka annahum ah, humrun mustanf- mustanfara farad min kaswara bal yuridu kullu imrin minhum an yuta suban munashara كلا بل لا يخافون الآخرة kalla balla ya khafu na al'akhira ƙarya suke ba batun wasiƙa ba ne suke magana Mm-mm. yadda ne kawai ba su yi su lahiran ne kawai ba ta burge su ba su tsoron ta shi yasa ba za tsoron Allah ba tsoron lahira ne ganin suke ƙarya ne saboda haka duk abin da aka ba su nan ba su yarda ba su can sun ce a tasowa musu samu dan nuhu an an ta- an tar musu ba ai an tasowa musu an musu yarda ba wallahi khafuna lahi- lahira lahiran ne ba sa sha'awanta ba sa tsoron ta shi yasa كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره وما يذكرون إلا إن شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا هو كسب لا يخافون الآخرة لاهرا نباسا سورو كلا إنها تذكرة wannan wa'azi ne kawai ake wa mutane wa ma yazkuruna illa in sha Allah amma ba su wa'azantuwa su yi amfani da abin nan sai dai in Allah ya so tukuna saboda haka shirya dai dama wurin Allah take ah, annabi ya faɗa bu istu da'iyan falaysa li min alhidayati shay wa bi shaytanu ghawiyan falaysa lahu min alghawayati shay'un saboda haka wa ma yazkuruna illa in sha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah shi Allah tabaraka wa ta'ala kuwa shi Allah da ya turo annabin nan da ya umarni a ambace shi a yi mai sallah a yi masa ibada a bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam huwa ahlut taqwa shine mazau ga ji tsoronsa Na'am.
tabaraka wa ta'ala wa ahlut taqwa wa ahlul maghfira kuma shine wanda ya cincinta mazau ga yin gafara duk wanda kaga ya kaga an yi magafara Allah ya masa gafara wa man yaghfiru dhunuba illa Allah نعم ba wanda yake gabar da zunubi sai Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya cincinta aji tsoronsa fiye da komai in ma akwai abin da ake jin tsoro kuma shine mai yafiya in ma wani kai masa laifi wani da Allah ya yi himi domin ce Allah ya ce mata kullu zai ta sa'aluna bihi wal arham to in ma dai wani ya ce ya hemi ni don matsayi na tsakaninka da kai ko dan zumuntanmu ko dan wani abu to shi dai Allah shine wanda ya cincinta shi yafiya saboda shi kuma shine wanda ya cincinta shi yafi walu taqwa wal maghfira dan shi ya yafe maka to aljanna za ka shiga ba wani wanda zai tsaye da kai tabaraka wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة wannan sura ita ma kamar yar uwarta ce suratul qayyima ko insan duk ana faɗa mata haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka aka sauke ta tana da ayoyi guda arba'in tana farawa kamar yadda sauran surorin alkur'ani suke farawa bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyama Allah yace a a ina rantsuwa da ranar kiyama نعم idan mun fassara da shi ladin ba za'ida bane نعم wasu malamai ba su so a ce qur'ani akwai wani abu da a ƙara مم.
domin shi ko a hausa hausanmu da muke fasar ƙur'anin ɗin gwargwado da ita to ita ma mutum zai ce a'a wallahi a'a wallahi na rantsi kaga a'a ɗin nan ba wai lalata rantsu ba kore rantsuwar ta yi ba Mm.
tabbatar da rantsuwar ta yi No.
a'a bari wallahi na rantsi a'a bari wallahi na rantsi to wannan a'a da kace to ba ya lalata rantsuwar bane مم.
ko kuma mun bar ladin kenan la qusim bi yawmil qiyama a a wallahi na rantse da ranar kiyama Na'am.
shi Allah duk abin da ya iso rantsuwa da shi rantsewa ke da shi yana rantsuwa ma da zamani wal asr yana rantsuwa da dare wal layli idza yaghsha Mm.
yana rantsuwa da rana wan nahari idza tajalla Mm.
ma khalaqa dhakara wal unsa inna zakum la shatta lokaci ma sai ya samu itace ma sai ya rantsuwa da shi watini waz zaitun wani lokaci ya rantsuwa da duwatsu wa turi sinin Mm.
wani lokaci hi rantsuwa da wani gari wa hadhal baladil amin Allahu akbar.
garin makka kenan Mm.
amma shi mutum baya rantsuwa da kowa sai da Allah man No.
kana halifan falyahlib billah Mm.
duk wanda zai rantsuwa to da Allah kawai zai rantsuwa malamai suna magana cewa shin ana rantsuwa da annabi jamhurin malamai suka ce a'a ba a rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama a wasu malamai suka ce to in dai mutum yayi yayi makaruhi Mm.
haka wasu malamai suka rubuta a cikin littattafai da aka duba a ga haka to abinda yake maka ruhi ko aiko gara barin sa Mm.
saboda duk mai rantsuwa da yi da Allah kawai Na'am.
bai rantsi da Allah ba shi bari amma shi Allah ya rantsuwa ma sai yi rantsuwa da kai ya yi rantsuwa ma da dabba ya yi rantsuwa da itace ya yi rantsuwa da duwatsu ga waɗannan duka dai mutum ya fi su Mm.
la aqsimu bi yawmil qiyama wa la aqsimu bin nafsil lawwama kuma a'a ina rantsuwa da zuciya lawwamatun mai zargin mai yawan zargin kanta Mm.
A nafsu kenan zuciya maratib ne hawa hawa da yawa kamar hawa bakwai idan an duddunkule su amma asalinta dai zuciyar ce amma sunan take caccanzawa daban-daban kamar yanzu kowannen mu dai ya san lokaci aka haife shi sunansa jinjiri shi dai ne ya ƙara gaba sai a ce masa yaro ya ƙara gaba sai a ce masa samari Mm.
ya ƙara gaba sai a ce masa babban mutum ya ƙara gaba sai a ce masa dattijo ya ƙara gaba sai a ce masa tsoho haka ne duk dai shi ne din dai gashi nan Allahu shi din akbar.
dai ne Mm.
kuma girman ka da ba haka kake yanzu ba duk dai kai din ne Na'am.
to hawa hawa ne zuciya ne kamar da shi ibrahim ya kawo a littafin sakurul adam ne Radiyallahu anhu.
lin nafsi aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibun Mm.
wala guzumin nafsin lawama ga jawabin rantsuwar أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه a ya hasabul insanu allan najma izama Allah ce wai yanshi mutum haukansa shina tunanin a yanzu ya hasabul insanu ha kawai irin wannan mutum tsagera mai taurin kai wai tunanin idan ya mutu allan najma ba za mu tattara izamahu kasusuwansa mu tayar da shi ba haka suke zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun je makabarta su samu tsohon kabari wanda ya dade sai su samu kashi wanda ya zama gari sai su zo su dandake su dandake sai su zo gaban annabi suka same shi ana busa iska sai su dinga marmasa wannan wannan garin ce kai Muhammadu ka ji tsoron Allah fa ka daina yi wa Allah ƙarya to kuma sai banda shegantaka su ba su yarda da Allah ba fa Mm.
wai amma ka ji tsoron Allah ka daina yi wa Allah karya Allah bai kama da kai masa yanzu kai Muhammadu ka ce yanzu wannan abin wai in mun zama haka a ta yadda mu in mun zama haka a ta yadda mu dan Allah in kana karya ka zauna kike ma karya Allah ya ce a wani wuri ya ba su amsa qul kunu hijaratan aw hadidan Hmm.
aw khalqan yakburu mimma fi sudurikum ka gaya musu su zama duwatsu in dai karfi ne Na'am.
ko zama karfe tunda karfe da yana fasa dutse Mm.
aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum ko No.
kuma ku zama wani halitta da kuke ganin a zukatanku yafi karfe da da, da dutse karfi ku gani wallahi sai na tayar da ku fa sai ku fa sai ku la man yu'iduna Mm.
in ka gaya mun za ce wai to waye mai tayar da mu kulil ladzi fatalakum awwala Allahu marra Akbar.
ce wannan da yayi ku farko shine zai tayar da ku din nan shine Allah ya ce ah ayasabul insanu kai shi yin wannan mutum har yanzu Walid ibn Mughira da Asim ibn Wa'il wanda yake zowa da kashi gaban annabi ya marmasa garin kai yace ji tsoron Allah Muhammadu ka daina wa Allah ƙarya mun koma haka a tayar da mu yanzu shi yana tunanin allan na jama'i zamahu ba ma iya tayar da kasusuwansa mu haɗe su mu dawo da nama mu labta mu kawo jiyoji mu harhaɗa mu kawo fata mu tayar da su makkansa da ta jikinsa mu mayar da su mu tayar da shi mu yi masa binciken da za mu yi masa mu kaɗa shi wuta mu babbaka shi shina ganin ba mu haka bala بلى قادرين على أن نسوي بنانه bala qadirina ala an nusawwiya banana in dai ba su ba da amsa ba ya rasulullah صلى الله عليه وسلم ka ba da amsa da kanka ka gaya musu bala wallahi haka ne wallahi haka ne ƙadiri na su sani mu masu iko ne ba wai kashin hannu ba ko kashin kafa ko kashin tsara akwai wasu ƙasusuwa da suke rikice ma muna da iko wallahi ƙadiri na ala an nusawiya mu ne masu dama mu koma daidaita bananahu yan yatsunsa da zane-zanen yatsun ma الله أكبر kaga wannan yanzu mutanen zamani so gane cewa kai qur'ani akwai ilimi wurin sa مم.
kaga wannan da yatsun kaga yanda suke مم.
to yanzu akwai wani abu wanda mutanen da technology su bai gano haka ba Mm.
sai yanzu amma tuni qur'ani ya faɗa نعم kaga zane-zanen yatsun nan Mm.
kowa da nashi نعم kowa da nashi yanzu nan yiza in kaga yanzu abin me suke ce masa tamfura suke su Na'am, komi tamfura.
wanda ake yi na kwamfuta din nan Mm.
to kowa in ya manna nashi in wani ya zo ya manna ba naka ba sai ta yi tsutsu ta nuna ba kai bane مم.
saboda haka in baka iya sayinin to sai kai wannan dan kowa taron kowa a duniya na zane daban Allahu Allah ya Akbar.
ce to ba wai kasusuwan ba Mm.
sai mun tara kasusuwan kasusuwan yatsun ma mu koma je ah, to ba muka yi su ba نعم ai mu ne muka yi zunji Allah Mm.
ashe farkon yi bai fi wahala bisa ga maidawa مم.
to maida ko wani abu ne to har zane-zanen da na yi muku na yatsu wallahi sai na maida shi الله أكبر kowa ba za a rage ɗa ɗaya ba za a ƙara ba kowa zane yatsan saboda mai kirna wani ba Mm.
to Allah ya ce zunni sai na koma ja- jera su ratata yanda suke nan wanda kuke nan in tayar da ku kuma in kada ku ta inji Allah in dai ba ku bi ni ba bala qadirina ala an nusawiya banana بل يريد الإنسان ليفجر أمامه bal yuridul insanu liyahjura amama kai bari su wannan wa'azin ba shine gaban su ba su dama dai an riga an yi su haka ne miyagu mujrimai ne duk abin da aka wada ba za su yarda ba bal yuridul insanu wannan mutum shi azibin wa'il din in shi aka dauka مم.
shi din yuridu shi abinda kawai yake so an yafjura ya je ya tabanna amamahu abinda ya saura a rayuwar sannan مم.
batun ya shirya ko ya ga ta alheri a'a wannan ba shi ne gabansa ba bal yuril insanu liyafjura wannan mutumin asib ibn wa'il da shi da wanda ya kama da shi da masu irin maganganun sannan abinda kowannen su yake so an yafjura je tabanna amamahu abinda ya saura rayuwar sa abinda gaban sannan je tabanna shine abinda yake so ra'ayi kawai mu bar shi sagaga zai taba yiwa ba bar shi tabanna in yayi taban nan nan yaje man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wallahi duk mutumin da ya aikata wanda yake so Allah ba zai tauye ka ba ko kai abin da kake zuwa kake yi to wallahi kai ko lahira za ka hadu da abin da baka so bal yuridul insanu liyafjura amama يسأل أيان يوم القيامة yas'alu ayyana yawmul qiyama to duk an gaya musu wannan suna in wai ba su yadda ba kenan eh faɗi wani dai wannan ne ba mu yadda ba cha yas'alu sai har ya koma ko yana tambaya to yawmul qiyamati ayyana yaushe ne kuma kiyama za ta tashi kaga duk magan da aka tafi dai nan suka dawo yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Mm.
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها Mm.
kai dai ko da suke tambayar kawai za a yi tashin kiyama ba- ba kayanka ba ne tashin kiyama din nan kai a- annabi ce in inda kaya na ce ko in kuka matsa aiko sai in rikito ta in kawo muku mana نعم ta amma ba kaya na bane In- in- ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu Mm.
saqulat fis samawati wal ard sannan la tatikum illa maghtatan نعم saninta ba wanda ya santa sai shi Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin gaibiya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aje wa kansa kuma boye mana tashin duniya ai alheri ne gare mu نعم ko mutuwan nan inda ba boye mana ita ba mala ai babu jin daɗi نعم ai jin daɗin duniya kar ka san sadda za ka mutu Mm.
yanzu da an haifi mutum an an ga takardarsa an rubuto shi lokacin da aka haifo shi dina gan shi mallake da takarda an rubuta zai shekara saba'in to yaron fashe na girma yana kai shekara goma hankalinsa ya dawo ce iko Allah saurana sittin to sauransa sittin kuma mi zai yi ba abin da zai yi shina nan ma kila ya tunani ko zuwa shekara ashirin ko ashirin da biyar ko talatin a yaure yana kai talatin ga saura arba'in to auren bi kuma zai yi saura shekara arba'in sannan kai da kake shekara saba'in an ce maka za ka shekara saba'in don Allah ginin mi za ka yi mi za ka yi wahalar mi za ka yi sauran ka kaza saura na shekara kaza yan uwa hankalinsu ya tashi dangi hankalinsu ya tashi a zo a taya a gaban lai an kai sauran shekara ɗaya dada iko Allah wani wallahi saura na shekara ɗaya mu je kasuwa kasuwa in in ce mi me zan kinto kasuwa Mm.
saura na shekara ɗaya fa balle an ce saura kwana ɗaya balle an ce yau to yau ne an ce yau ai daga ɗakin kila mutum ba zai fito ba ko ina mutum bai zai tafi sai lalace kamin shekarun su kai na mutuwa din ma mutum ya lalace hawan jinin banza ya kama shi Mm.
saboda tashi hankali babu gine-gine babu yin aure babu sabuwar mota babu sutura mai kyawu ba kullun tunanin mutuwa Na'am.
kullun tunanin mutuwa amma sai Allah ya boye mana ita saboda rahama mutum na ne yana tara gogin zakila ya shekara saba'in amma dibin ya kai a ƙara mai wansu saba'in ba ruwansa haka shi ke ko shekara ɗari mutum ya yi mutuwa in ya ji rikaka alamar mutuwa Mm.
sai ga ya zabu da sai ko a gadon asibitin yake ba iyakar jinya kenan ba to in ya ji wuta ta tashi sai dai in bai iya ɗagawa Na'am.
amma ba zai bari ta kona shi wurin nan ba zai samu inda ya gudu saboda tsoron mutuwa din Allah.
wannan rahama ne Allah ya yi muna suna tambaya yasalu ayyana yawmul qiyamati suna tambaya yawmul qiyamati ranan nan da za a yi eh, tashi kiyama din nan ayyana yaushe ne فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر سنة تنبيا يوشن ذاعي tashin kiyama ya tsallu ayyana yawmul kiyama yaushe ne za a yi tashin kiyama Allah ce bari ba su san lokacin ba amma bari in gaya maka ga alamomi su shirya fa'iza bari albasar duk lokacin da gani ya ya zazzari No.
ya zazzari barika wato faka shafana an ka gida aka fa basaru kal yawma hadid Mm.
wato fa'iza bari albasar yakan ɗauki ma duk lokacin da abubuwan da aka sani suka fito a fili نعم yanzu ka komi ya fito a fili مم.
yan duk karatun nan da muke yanzu gashi a fili wasu yanzu lokacin da muke karatun nan sannan suke ganin sa ba sa ko ganin suna wani gari نعم amma sannan suke ganin karatun kila mu da muke nan ma wanda yake can nesa ya fi ganin karatun sosai fiye da mu sannan komi dai a fili yanzu in yanzu nan in ga dama sai ga kaba a fili Na'am.
ga ta kana gani ga masallacin annabi a fili صلى الله عليه وسلم ga wurare a fili kana gani amma kuma ga ka zaune Mm.
kunnuwan ka suna jin abu a fili ko a indiya ne ko a china ko a ina komi gashi a fili yanzu kuma akwai eh, na abun nan da ake yi idan ana kiran waya ko نعم wanda kana kiran mutum gashi kana gani نعم me sunansa video call ko gashi kana kallon mutum yana kallon kuna magana shina wani wuri ko kuma ga ka shi shine kuma kai ne Mm.
ka komi ya zo a fili مم.
sannan yanzu duk zaman nan da muke yi din nan yanzu an jima Allah kiyaye wani ya wani laifi akwai na'urorin da za a zo a kakkafa a gane wanda ya yi laifin nan نعم fa yanzu kuma idan akwai na'urorin da za a kafa a nan ba a sa ba in an ga dama za a sa idan wani ya yi wani mugun abu a nan ko ya taɓa wani abu duk kwamfuta na za ta nunar da shi Mm.
ka komi ya zo a fili Na'am.
to da komi an gan shi a filin nan to alamar tashin kiyama kenan Allahu kuma wannan ai- a fili take komi ya zama a fili مم.
fa yanzu wannan haske da muke amfani da shi na golab-golab da kaza shekaru suka shige muna da su مم.
ai ba mu da abinda muka sani a ci balbal نعم daga babu tulakwai ta fito a ci balbal din nan ko kaga innan masallaci na ke za a sata to gila sai an sa ɗari kamin wanda suke nan su ɗan gabaki مم.
to a- sai aka fito da fitilar kwai daga na aka fito da wata fitila eh, ko me sunan ta wata mai haske har Allah ya kawo mana dai lantarki gashi nan ana ta yi kuma lantarkin kullun wani technology ƙara fitowa yake yi wasu gwalagwalai da wasu kayan haske da wasu kayan menene ga sunan suna ta karuwa komai ya zo a fili fa idza barika al-bashar wa khasaba al-qamar lokacin da kaga wata an shafe haskensa wa khasaba al-qamar wa jami'a ash-shamsu wal-qamar da ranar da wata duk aka nadiye su a wuri guda idza as-sama'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqat wa idza al-ardu muddat wa alqad ma fiha wa takhallat alamun ne wa sabal qamar wa jami'a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu lokacin rikici yayi yawa zaka ji mutun na kiran ainal mafar ainal mafar ina wurin tsira ina za mu gudu an riga an busa an busa kafwace kowa da kowa ma ya mutu kowa ya mutu kuma za a sake busa ce kowa da kowa ya tashi an yi bushe na farko rigugu kowa da rikice yana neman wurin gudu yawma tazhalu kullu murdiyati amma ardat wadau kullu dhati hablin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma min sukara walakin azaballahi shadid saboda tashi hankalin wannan rana mu dai Allah ya kiyaye Allah ya saba da mu za a yi wannan rana ba dan ba a tashin duniya sai da mutanen da suke kafurai ba a tashin duniya da musulmi duk wanda aka busa yana nan to harka ta bata masa Allah kiyaye mu bai za bari albasar wa hasaba alqamar wa jami'a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar wayyo ina za mu kuya ina inda za mu gudu ina inda za mu sheka mu kuya ina كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر dan adam zai ce ainal mafar ina za mu sa gaba ina za mu sa kai mu buya kalla Allah ce ina la wazara ba wurin gudu ba wurin buya babu Allah ya kira mudiyina ila da mutane na gaggawa sun karba kira dole a nan duniya ce hayya ala sala ya ce akwai sauran lokaci bai tashi ba yawma yanil mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar yawma idhin ranar kan almustaqar wurin tabbatuwa wurin komawa la malja wa la manja minka illa ilayka kenan ila rabbika yawma idhin almustaqar ila almustaqar wurin zama wurin komawa yawma idhin ranar kan ila rabbika sai wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba inda mutun zai buya babu ko nan duniya dai baka boye wa Allah ba balle a wannan lokaci kam alhamdulillah lokaci yayi wasu mata sun turo suna neman shirye musu addu'a Allah ya ba ƴaƴansu mazaje masu albarka to Allah ya basu Allah ya basu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bukatu wanda suke neman su addu'a amin Allah ya san bukatun su ya san namu Allah ya biya duk wanda yake wurin nan yana da bukata na alkhairi da wanda yace ai masa addu'a din da wanda bai ce ba Allah ka san bukatun kowa da kowa Allah ya biya mu na gaba daya kiyaye mu amin Allah ya kiyaye mu na imani mu da mutunci mu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya masu taimakon musulunci Allah ya taimake su amin masu kulla mu musulunci sharri Allah ya mana maganin su barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu kwanciyar hankali a kasan mu Najeriya da sauran kasashen musulmi masu mulkin kasan mu nan Allah ya saita mu na su ga daidai ya ture mu na su ga abin da ba daidai ba mu ma Allah ya muna haka a kowanne lokaci Allah ya kan iyayenmu da malumanmu da shahananmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu karama albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim fatiha da salatul fatih alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين